بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba 18 ga watan safar hijira tana da 444 wanda ya dace da 14 ga watan tara miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin akarabul masali muna babu nika a wani gaba muke wata sharra da huwa
shafi na na 111 yauwa ya ce mai sama ko ƙasa tsakiya ko yawwa wata shaddara muna magana akan sadaki ne wata shaddara sadaki yana rabuwa biyu ta ci rabi ya ci rabi huwa shi sadaki din wa mazidun da abin da aka dada lahu ga sadakin abin da ya sa ka huwan nan fa saboda mazidun din nan ne ta shaddara huwa shi sadaki zai kasu biyu ta ci rabi ya ci rabi zaka ji dalilin da zai sa ya kasu biyu din a can gaba wa mazidun lahu sannan abin da aka dada lahu ga sadakin ku fahimci zancen akwai abin da mutum ya ba wa mace kyauta akwai abin da kuma ya dada saboda sadakin yanzu misali idan aka zo daurin aure sai aka daura auren sai aka ce sadakin aure dubu hamsin sai wani ya ce kash a matsayin wani tukuna sadaki dubu hamsin sai ya ce a gaya musu an ƙara ɗari biyu ya zama ɗari biyu da hamsin to kaga wannan ƙarin lahu na sadakin ne akwai bambancin su da bayan an yi auren daga baya ya ɗauko wani abu ya ba kyauta to wannan yana da bambanci za mu ji bambancin a gaba yanzu duk abin da aka daɗa lahu dan sadakin dan akwai lokacin muna zariya su dama lokacin sadakin su ɗari uku ne ko a eh naira ɗari uku ya je kurewa ɗari biyar to akwai wani abokinmu shi ya tanaji naira dubu an zo kuma dama yawanci ba yarinyar ne zai ce ya bayar sadaka shine shi shi bukatan shi maroƙi ya kururuta ya ba da naira dubu sadaki shine kawai sai aka kafin a ba da dubun kawai baba yarinyar ya ce ya ba da sadaki aure ɗari uku ya dinka shi zai ce kashi da na ka naira dubu a kuru ta duk duniya ta ji cewa na bada naira dubu kawai mun eh to irin wannan shine mazid din mutum ya kara akan sadakin bayan an bayan ka dan din ka kara to irin wannan kari shi ma auren ya watse kafin ai kwanan aure to ta ci rabi ta ci rabin sadakin asali da kuma abin da aka dada lahu ma sadaki din ko dan sadaki din ba da asali eh sadakin ya mana har zai kana sai ka a dama mana dama su ai ba su da tsanani ba su da tsanani kuma baya wuce su ko hamsin ko haka ne haka ne ai yanzu ba da yanzu a kallu sadaki din ma da yayi tsada ba da ai in ka je a kallu sadaki ma kaman bai kai ba ka gani ko kwanan nan a bara din nan akwai auren da muka yi a damaturu an zo da sadaki dubu talatin wani ya ce to gaskiya a kallu sadaki talatin ko da ɗari biyar ne ko me shine suka cika ɗari biyar ya ka tafi haka kuma akar sadakin yana amfani ba Eh?
yanzu saki a aure mai yara to ka al'ada ne fa ba wai daga al'adan ba ne.
to gashi nan dai amma kuma gaskiyar lamari ba ba daga wani yaro da shi Eh.
ne da zai kullum zai Amma wai gashi nan mutanen mu shi kullum yana ta mutuwa.
kuma amma abin da za ku duba fa gaskiyar lamari ba ya danganci al'adar yanzu misali a zariya ba na ina cewa aure yana da sauki ba yanzu wayanda suka san garin suka ce da ka nemi bazawara ka ce kana son ganin bazawara kafin ka ga bazawara ɗaya ka ga budurwai kamar guda goma yanzu haka a gida sai ka zo akwai budurwai kamar biyar ko shida amma ba bazawara ko ɗaya saboda su in je sun fitar ba za su yadda ta dawo ba sai ya ƙure eh in dai kika fita to sai ya ƙure kafin a dawo yawwa suna da ƙoƙarin ƴaƴan su zauna ba wai mazan ba ne su iyayen suna da ƙoƙarin yawwa suna da ƙoƙarin ƴaƴan su su zauna a gidan aure yawwa to kaga akwai matsala wajen iyaye ma wajen fitan mata a gidan aure to su din gaskiyar lamari suna da ƙoƙarin su ajiye ƴaƴan su a gida ko za ka taimaka ko za ka yi ta mata wazi ko miye ne in dai ta fita ba za ka yadda ta dawo ba ka gani saboda ba wai tsadan sadakin ba har da ma halin mu wajen ainihin halin eh halin namu ya fi yawa ma kwarai da gaske aha yace me Ah, ba'dal aqdi abin da ya ƙara mata ma sadakin ba'dal aqdi bayan an ɗaura auren balle kuma in in lokacin ɗaurin auren ne aka ƙara min babi aula dole ta ci rabi za ta mai da rabi wa hadiyatul laha hakanan duk kyautan da yayi wa ita matar da zai aura auli ka waliha ko yayi wa kaman waliyinta amma wannan kyautukan in ya faru qablahu kafin auren duk kyautan da ya bata kafin aure da duk kyautan da ya bata alwalinta kafin aure to duka yana cikin sadaki in aure watse dole za a raba sai ka ga mutum wai ya kashe miliyan guda a aure amma an zo sai a ce wai nawa ya bayar sadaki sai a ce wai za a raba dubu hamsin a bashi ashirin da biyar shi kenan tsaya ai duk abin da malaman suka ce duk abin da aure ba zai yiwu ba sai da shi to yana cikin lissafin sadaki kawai bari ka ji ma bisa da kullin yace wallaha akhzuha minhu tana da daman ta kwaci abin da aka bayar kyautar minhu daga shi alwalin nata saboda me saboda dan ita aka bayar ba dan yana neman auren ta wani tana a unguwar waye kaiwa ya sai mota ya kawo alaji ya bashi da ta- yana da irin uba ma wataƙila bai bashi ba saboda haka shi ma wannan mota yana cikin sadaki wala aka zuwa minu tana da daman ta kwata ita ma minu daga wajen wali din in ya zo ya karbi rabin ita ma ta koma ta karbi rabinta bikilabi amma da sabanin ma uhudiya lahu ba adahu duk abin da aka yi kyauta lahu ga alwalinta ko babanta ko wani dan uwanta ba adahu bayan an yi auren bayan an yi auren ko da ba a tare ba da kanshi ya ga dama ya dauki kyauta ya bayar to kaga wannan ai karrama ainihin ah, sirikanka ne karrama siriki kuma abu ne mai kyau saboda haka wannan kyauta ne ba za a dare shi ba To, wata shaddara can da ya ce za a raba biyu ɗin dalilin me bittalaki ƙablar waɗi'i. Idan ya sake ta kafin a yi kwanan aure, to ta ci rabi za ta dada rabi. Lama uhudiya badal aqdi amma banda abin da aka yi kyauta gare ta badal aqdi bayan an ɗaura auren ba wai na sadaki ba wannan kyauta ya bata to wannan kyautan kan wa in lam yakun ko da bai kauce ba bayan an gama aure an ɗaura aure kafin ta tare da kanshi ya bata wani fuloti ko ya sai mota ya bata ko ya sai wani abu ya bata kyauta to wannan in aure ya watse ba za ta miyar barba wa in lam yakun ko da abin gashi nan muna gani bai fauti ba saboda wannan ma ya kaga shi ya ga dama ya ba wa matarsa kyauta ne da ta riga ta yi hauzi illa an yabsuka sai dai idan auren ya ɓaci ƙablar bina'i kafin a yi kwanan aure to yanzu a nan kan bayan an zo tun da ɓataccen aure dama in ba ku manta ba mun ce duk ɓataccen auren da aka ɓata shi kafin kwanan aure ai ko kobo ma ba a ci a sulaƙi ba to yanzu a nan bayan an dawo da sulaƙin gaba ɗaya fa ya akuzar ƙa'imu minha sai ya karɓi abin da yake nan daga abin da ya bata ɗin yanzu misali an yi aure ya biya miliyan biyu sadaƙi sannan bayan auren kafin ta tare kuma ya siya mata mota na miliyan biyar to sai ashe auren ma ɓatacce ne aka zo aka ɓata auren yanzu da aka ɓata aure wannan miliyan biyu na sadaki cif dole a miyar mara sannan ya mota in mota tana nan ya karɓa in mota ta ɓata shi kenan in ma abin irin wanda ake gamtara ne abin da ta ci ta ci abin da yake nan sai a karba shi ne waya kuzal qa'imu minha sai ya karbi abin da yake tabbace minha daga abin da ya bata din abin da ya riga ya tafi kuma ba za a ji ta ba wannan kyautan da ya zo bayan an daura aure ba dan sadaki ba kenan fa au ko kuma ya jiri bihil urfu idan al'ada ya gudana ga wannan kyautan shi ma malamai suka ce zai zamo sadaki sai an biya yanzu misali ba ana zuwa yankan sadaki ba ya ce sadakin aure dubu ɗari biyu kuɗin turaren wuta dubu waye kuɗin uwa dubu kaza kuɗin kaza dubu kaza kaga ai wannan al'ada ne wanda kuma wannan al'adan ya nuna kamar dole ne in baka yi ba auren zai watse saboda haka shi ma na wannan al'adan sai an raba wa eh duk in dai al'ada ya gudana cewa in bai sai wannan bakin ba auren zai rushe to kaga shi kenan akwai matsala wani wato sabanin abin da yake faruwa a kotunan mu na wajen an zo raba aure a karɓi kuɗin sadaki kawai zama mana kotunan kuda ya kamata su koma makaranta duk kuwa kwarai duk kotuna ya kamata a koma makaranta a yi karatu a san hakikanin ainihin abin kwarai wai sai ka ji an ce wai nawa ya biya sadaki kaza shi ke na sai wata sadaki ka gani ya ce wa fil qada'i bihi qawlani a cikin yin hukunci bihi da shi abin da al'ada ya gudana wannan ko koma kan ainihin an yi aure ya biya sadaki ga wani abin da a al'ada dole sai an yi sai ya ce shi ba zai yi ba to yanzu in an kai kara za a hukunta shi dole ya yi tun da adatul baladi kan sunnati kamar yadda wasu suka ce ko kuma kawai tun da abin al'ada ne in yayi yayi in bai ba ba za a hukunta shi ba to shine aka yi kaulani wasu malamai sun tabbatar da in dai al'ada ya gudana to ya zama dole sai an hukunta shi dole ya yi wa zamanuhu in halaka bi bayyinatin to yau kuma an komo wajen an ba da sadakin ko kuma an yanke sadakin bai bayar ba sai sadakin ya ɓata. To yanzu da ya ɓata ko ya tozanta ko ya halaka ko ya mutu, to zamanuhu ɗaukan asaran wannan sadakin ai ta yiwu ya riga ya bata ba ai kwanan aure ba a hannunta abin ya bata. Ta yiwu kuma ya ayyana abin bai bata ba a hannun shi ya bata ko, to yanzu dai bata ya faru. Idan aka zo wa zai ɗauki asara. sai mu duba mu ga in halaka bi bayyinatin idan abin ya halaka da shaidu ne misali shanu ne ya bata sadaki guda uku shanun nan kuma ga shaidu suna gani shanun nan mutuwa suka yi kafin a bata ko kuma da aka bata din tana kiwo mutuwa suka yi a hannunta ga shaidu eh kenan ba au me au kana mimma la yugabu alaihi ko kuma ma a'a abin da ya bata sadakin abu ne wanda ba zai yi ma a ɓoye a ce ya bata ba yanzu misali gona ne ya bata sadaki ga certificate ga komai ba gona ya tabbata ba sai kuma gwamnati ta zo ta yi ribokin aka kwace wannan gurin kaga ai ba zai yi a ce ɓoyewa ya aka yi aka ce ya bata ba to irin wannan in ya faru wa zai ɗauki asara minhuma asara na su biyu ne in a hannun shi abin ya faru ba zai biya ta wannan rabin sadakin ba in a hannun ta ya faru ba za ta miyar da wannan rabin ba kawai duk wanda abin ya faru a wajen shi kawai tun da dai an tabbatar da shaidu ko kuma gashi na abin damun ba boye ba ne zahiri ne to za su dauki asara gaba daya yawa a hannun ta ne ba za mu yi da rabi ba in shi ne ma ba zai ba ta rabin ba wa illa idan ku ainihin ba shaidu kuma abin zai yi a boye a ce ya bata to fa minal ladhi bi yadihi daukan asara na wanda abin ya bata a hannun shi ne ya ba ta ainihin sadaki ne na mota ai mota zai yiwu a ji a batar da ita ko a siyar a zuwa ce ta bata ko yanzu da aure watse ya zo ya ce to shikenan sai a kawo mota mu gani ni zan miyar miki da kuɗi ko ta ce wani mota ai mota ya riga ya bata ya bata eh me ya faru sacewa aka yi ina shaidu ba shaidu to yanzu bai yadda ba sai an yi kuɗi wannan motan an biya shi rabi hakan a wajen shi ya bata ma sai ya biya shine fa min allazi biyadihi asaran daga wanda ainihin abin ya faru a hannun shi. Wa ta'ayyana mashtarar hulil jihazi, hakanan duk abin da ta siya saboda kayan ɗaki kayan gida, to wannan abin shi zai ayyana. Kasan dama sadaki ana karɓa ne a sai kayan aure da shi ko? To yanzu an karɓi sadaki miliyan biyu, har an sai kayan auren, an ɗaura auren dry marriage, an sai kayan aure, an sai katifu, an sai wayewa, an haɗa kaya cif, kawai sai aure watsi ya sake ta. to yanzu ba ta ci rabi ya ci rabi ba yanzu fa ba miliyan ɗaya za biyar bar ba an riga an sai kaya sai ya zo a raba kaya warai kuwa shin da dama sadaki ai kaya ke siya ai ba ta danci sai ba saboda haka yanzu sai ya zo sai a zo a yi lissafin kaya a raba yawwa shine mashtarar ku amma lil jihazi ba ku fahimci zancen in je ta sai kayan dan gara ka gairihi kaligairihi kamar inda ta sayi wani kaya ba na garan gida ba, amma wannan ɗin inda za a ce abin za a raba ku fahimci zancen min zaujiya in a wajen mijin ta siya. Yanzu misali, an ba ta sadaki miliyan biyar, sai ta je ta sayi mota. Da ta sayi mota ta fara hawa ko bata fara hawa ba ya sake ta. In an zo batun ainihin miyarmar da sadaki ta ce ai motar nan na siya ba ruwan shi zai ce kuɗi na za a bani ni ya ce ki sai mota mota kayan ɗaki ne yawwa amma kuma idan abin da ta siyan ba kayan ɗaki ba ne amma milhu daga wajen mijin ta siya to yanzu shi ma wannan abin za ba misali motar ta siya amma ta siya a wajen mijin ne kaga ai yanzu sai mu kaddara me yiwa ya ba ta sadaki miliyan biyu ne yanzu ya canza mata sadakin da mota yanzu kawai motar ita ce sadakin saboda haka yanzu aure watse ba ruwan mu da ai miliyan biyu ne ta zo ta sayi mota a guri na tunda a gurin ka ta siya wannan motar shi ne sadaki shi za a raba in shi kenan ko a yi safi a mai da kuɗi ba inda shi wata kila ma jila yana
wajen kayan na ce ba ba ka ba kuma na kana jiro kaya ka gida ba ba ka yanzu ma da rayuwa ko abin da ya baka ka sa Abdullahi ka sa Abdullahi ka dauki wani wanda za su je su yi kima a je din a gida za a gama komai a gama kima a yi komai masu gidan masu harkan abin da ya kai ba ruwan ka kana kwance kuɗin naka ma account ɗin ka zai turo ma wannan yanzu duk wannan abin a wuce har wai kai ne zaka je ka tsaya ka ce a raba me me akwai wakilai wanda zaka sallame za su je tsaya a yi komai a take kuma su samu ya siye ya siya in ba zuwa ɗiba yanzu a ce sai ku bari sai goma dare a zuwa ɗiba sai ne a gida ma zai je siya kana zuwa ya sheshe ma kuɗin ka ya tafi karbi da su so ba za su yi mayar ma kuɗi a kiman ai malam in dai abun kuɗi ne yanzu kawai ya zama naka yawwa abun kuɗi ne ya zama naka ya za ka yi da shi wannan kuma a barka da shi kai ka sani aha ilimi wahal mutlaqan to da muka ce ka gailihi kamar in ta siye abin da ba na gara ba amma min zaujiya in ta siya a wajen mijin ne ba mun ce za a raba shi wannan abin ba to a nan ma malamai sun yi magana biyu wahal mutlaqan wai shin sake ba kayyadewa in je a wajen shi ta siya ko ta siya don ta sauwaƙe mar wahala ne ko kawai ta zo ta siya ne a wajen shi kawai wannan abin za a raba wa alaihi aksaru mafi yawan malaman da suka fassara mudawwana suna kan wannan a wajen shi ta siya eh to ba ruwan mu da dalilin siyan kawai in je wannan abin a wajen shi ta siya wannan abin za a raba kuma akwai bambanci na Ice.
nan ya ce fa in ishtaratu min ghairi zawjiha ehe la ya ta'ayyana kismatu to shi ne ai dama ai mafhumi ne in ka lura bari ka ji zancen wata ayyana mashtarahu lil jihadi ka gane wannan kali gairihi min zawjiha kaman ta siya abin ni gairi ba na jihaz bane amma min zawjiha a wajen mijinta ta siya kaga me mafhumin shine maganar da ka faɗa mafhumin shine idan a wajen wani ta siya ba ruwan shi asalin kuɗi za a raba to a nan inda ake maganan wahal mudlakan wai in a wajen mijin ta siya shikenan mudlakan da kowane dalili ta siya kawai wannan abin za a raba wa lail aksar mafi yawan malaman fassarar mudawwana sun fassara mudawwanan da haka kawai a wajen shi tafiya ya to wannan abin shi za a raba to ga ɗaya ƙaunin ya ce me au ko kuma ɗaya ƙaunin suka ce ɗaya fassaran suka ce in ƙasa da ce ta hafifa ba ta haƙiƙa ba ne nan mu ta haƙiƙa ya samu tafifa a kowanne ya zama tafifa yawa ya fi kyau au in ƙasa da ce ta hafifa ba ta haƙiƙa ba a ta hafifa ko kuma idan tana nufin sauwaƙe wa mijin ne a nan ne za a raba in kam kawai ta je da ra'ayinta ne ta siya ba za a raba wannan abun ba sai dai ta biya shi kuɗin shi shine ta wilani aka yi fassara biyu ku fahimci zancen idan lokacin da ta zo misali mota ɗin ta siya motar da ta siya ɗin nan idan aure watse kafin a ce a kawo motar tunda a wajen mijin aka siya a raba wasu malaman farko wanda su ne mabiya suka ce tunda a wajen shi ta siya motan yanzu motar ce sadaki kawai a raba ba ruwanmu da dalilin da ya sa ta siya malamai na biyu wanda su ne akallu suka ce a'a akwai fashin baki sai mun duba mun ga meye dalilin da ya sa ta ɗauki kuɗin ta siya motan a wurin shi idan tana nufin sauwaƙewa ne misali bawan allah nan ba kasuwa da aka yanke sadakin nan miliyan biyu kukuta ya kukuta dan cinikin da aka yi ya zo ya kawo tun daga wannan kuma bai samu ciniki ba ta ga duk ya damu sai ta ce bari ta sayi motar nan ta bashi kuɗin dan ya dan samu sauki kaga ta siya ne da nufin ainihin a taksif yawwa ta sauwaƙe wa mijin wahalar da yake ciki to in haka ne za a raba wannan motar amma idan da ra'ayin ta ne kawai mijin dama mai sai da motoci ne bayan ya biya sadaki ta zo ta duba wata mota mai kyau sai suka yi ciniki sai ta siya to yanzu wannan ba ruwan shi da wannan motar ainihin kuɗin shi za a raba a bashi mun gane wannan shine ma'anan au in kasa da ke takfiba tawila ne wasa kadal mazidu ba'dal aqdi abin da aka dada eh abin da aka dada ba'dal aqdi bayan an daura aure ba na sadakin ba ku fahimci zancen wancan mazidun lahu muke magana wannan kuma mazidun ba'dal aqdi abin da ya dada bayan ainihin an daura auren ka gane sai ya dada ya ce zai ƙara kaza bayan an daura auren to ba a bada abin ba sai ainihin ya mutu to bikal mauti da kaman mutuwa ko kaman talaucewa qablal qabdi kafin karba to wannan abin da aka dada din nan ya ya, ya karya yanzu misali an yi auren miliyan ɗaya sai ya ƙara mata naira miliyan biyu yace zai ƙara mata miliyan biyu bayan an yi auren fa yace kai zan ƙara miki naira miliyan biyu miliyan biyun nan bai ƙara mata ba sai ya rasu to yanzu yana rasu wannan sai mu ce dama wannan ƙarin ai kyauta ne kuma kyauta ka'idan shi in ba riga an karba ba wanda ya kyauta ya mutu kyauta ya ɓaci kenan kawai sakata sakata almazidu eh ya yi shi a sunan karin sadaki a in ya yi shi a sunan sadaki wannan ai sunan shi sadaki a bikal mauti qabla al-qabdi wa lazima at-tajhizu bima qabadhu to ya nizumci mace kaga wannan kalubale ga masu auren bashi kenan ya nizumce ta ta yi gara na kayan ɗaki bima kababar hu da abin da ta karɓa na sadakin kablar bina'i kafin kwanan aure alal adati ta yi kayan ɗaki wanda ya dace da al'ada misali idan mutum ya zo aka yanke mar sadaki sai ya ce zai biya wani abu a ciki wani abu a bishi to fa ya tabbatar da cewa iya garan da za ta yi din na iya in ta ga dama na iya garan kuɗin da ya bayar ni misali sadaki miliyan biyar ya ce a to an kuya da zan dinga biya a hankali zan biya miliyan ɗaya in ya so bayan watanni ka zan biya miliyan ɗaya yaushe za ta ya ce shi zuwa sati ma to yanzu wannan miliyan ɗayan da ya bayar iya in ta yi kayan ɗaki na iya wannan miliyan ɗaya shi kenan ta fita kuma nan gaba bayan ta tare duk abin da ya zo mata za ta yi mashi an da shi saboda me saboda iya abin da ta karba na sadaki kenan in kuma ma gaba ɗaya ɗauka ya bata to dole ta yi garan gaba ɗaya in ta yi garan ƙasa da wannan kuɗin sadaki yana da dama ya ce bai yadda ba in kuma aka yi auren bashi dilim gaba ɗaya ma yaushe za ka ga shi ya to yanzu gratuitin mu dai yanzu muna bi in Allah ya dare nan zuwa wata biyu zai tabbata yaushe kake zuwa tare ya ce sati mai zuwa shikenan sati mai zuwan ta je ko tabarma babu ha ya haka yake nawa ka baya kwarai kuwa dama abin da ka bayar ne za ma gara kuma baka bayar ba kuma ba ka fahimci zancen in ya yadda aka zauna haka nan ga ya bayar kowa dole ne ke gara ba tunda an riga an tayi saboda haka wajibi ne ya lizince ta a tajizu ta yi garan ɗaki bima kababar hu da abin da ta karba kablar bina'i kafin a yi kwanan aure kafin a tare al'adati a bisa al'ada sannan ita ma wannan fa dokoki ne na sadaki wala taqdi dainan ba zai yi ta karbi sadaki ta biya bashi ba sadaki ba kuɗin biyan bashi bane sadaki ma'anarsa ki ɗawainiyar aure ya za a kin karbi sadaki kuma ana bin ki bashi kin biya to da me za a marka yan ɗakin saboda haka ba zai yi ba hakkin ta ne amma kuma hakkin mijin ne ai hakkin tare ne ai hakkin ta ne nake kayan ɗaki ta zo gida ta je ta biya bashi ne ranar tarewa ta zo ma dilim ba zai yi ba ba zai wuce biya bashi da kuɗin sadaki ba. Hakin da ɗaya to ai ana gaya ma dama doka ne ai kar ta ce wai sadaki ɗari bisa ɗari nata ne ga abin da za ta yi da shi. Sai dai ba mu ki a ce kamar irin yadda iyayenmu da suke yi za su karɓi sadaki na sisinan gwal sai su ajiye su mata kayan ɗaki a kuɗinsu sai a ɗaura mata auren da su zo da shi.
da akar makalla ma wala ta gige nan din ma ba wai ana ya hana ta zama haki ba in ta je ta biya bashi auren ya bashi ba ya bashi sai ta biya sannan in bai bashi ba ma dole ta yi mar gara daidai wannan kuɗin yawwa je ba zai yi ta biya bashi kuma ta zo dilin ba amma tana da wani kuɗi ko kuma dama ta shirya kayan da ya kai na wannan kuɗin sadakin yanzu kuma an bara kuɗin ta biya bashin ta akwai kayan yawwa amma ta biya bashi ta zo ba komai wannan ba zai yi ba. Wai baka ji, wai kwanaki wani yake ce min akwai wani yanzu akwai wani system da ake in ka zo za a yanke ma sadaki za ce za ka biya kaza kuma za ka yi shimfiɗan ɗaki. In ka yadda. A to amma ba ka zo ne tambayan yana tambaya ne akan za ka biya kaza za ka yi shimfiɗa to matsalar da take faruwa in aure watse sai mijin ya kulle ɗaki ya ce shi ya shimfiɗa. To yanzu wannan kayan na waye. In an yi da cewa shimfiɗan ɗaki da za ka biya kaza duk sadaki ne ai kayan ce. Ka gane? Idan kuma za ka biya kuɗi kaza na sadaki za ka yi shimfiɗa suna nufin ba za su taɓa kuɗinsu na sadaki ba, ka ga wannan ai kayan ka ne kai ka shimfiɗa ɗakin ka. Ka ga dole sai an duba da wani ma'ana kai wannan sadaki.
yanzu al'adar nan shimfidar daki dama miji da yake yi Ba kira. In ji wa?
a nan ba a nan gari kamar ya a kudakata kudakata kudakata kudakata ku yi min ta'arifin shimfiɗa ku min ta'arifin shimfiɗa labule da to kare labule da kaga shi ne shimfiɗa ana nufin kayan ɗaki kujeru da wayewa da bene kai kana magana wani labule da eh? Eh? yawwa to kaga ni kaga ni su fanka wannan ai kayan ɗaki ne eh? a wannan nashi ne ba sharaɗi bayan an yi aure ya siyo kayan zo ya ajiye a ɗakin matarsa kayan shi ne a ba mun karanta tun a farkon tuba ban ana rikici akan abu za mu duba yawa na waye waye waye waye dace da sauran mutum yana da damar ya siyo kayan ɗaki ya zo ya ajiye a ɗakin matarsa bayan an yi aure yanzu a kan makalla abin da ake ma misali yawanci dai a nan yanzu kamar auren shuwayin ana yi Eh, yawanci ana samun rikici to yanzu an je sun ce kayan kaza kayan kaza duka sai aiki yawa sai a ce kawai a yi kuɗin sadaki gaba a baku sai a ce miliyon ɗaya ni ma na fi ganewa da wannan in an zo an ɗauka an bayar da miliyon biyu eh tana zuwa ta leƙa gidan bai mata madama za ta ce za ta rike sai a ce to sadaki miliyon biyu kuma wannan hikima ne in ba haka ba eh hikima ne duk wanda zai ce ma kayan kaza kayan kaza ka ce a'a kawai a buga ma lissafi gaba ɗaya nawa ne an ce kaza sai ka ɗauka ka bayar eh wannan kuɗin kaza ka ce a rage na kai dai kawai ka yi auren a kaza shi kenan.
sadaki Ka gani? wannan gaskiya wannan mafita ne amma an sa ka kasiyo kaza kasiyo kaza kuma an zo an ce ba naka bane na ta ne kaga akwai matsala Eh. mana mu ce karatu wannan tsohon wannan tsohon yayi ne mu suka Aha. yace me
wala to fi ku wala ta kaji dainan ku fahimci zancen wala ta kaji dainan ba za ta biya bashi da kuɗin sadaki ba sannan wala tunfiqu minhu ba za ta ciyar da kanta ma da kuɗin sadaki ba ƙwarai kuwa kuɗin sadaki ba kuɗin cefane ba ne an ba ki kuɗin sadaki ki je ki yi cefane ki sai kaji ki yi mai wannan kul kuɗin sadaki kuɗin gara ne wala tunfiqu minhu illar mutajatu sai dai mabuƙaciya an yadda ta ɗan ɗauki kaɗan ta ci in an zo ya garan bai kai ta ce wallahi kafin a tare ne ka san tun da baya ce ba ne na ɗan ɗauka na ɗan sayi wannan abin da zan ce so na ci to wannan ba matsala tun da buƙata ta shiga ta ɗan tsakura sannan wajen ainihin bashi ɗin wakar dinari sai dai kamar dinari ɗaya a cikin dinarai da yawa an ba ta sadakin dinarai kuma ana binta bashin dinari ɗaya an kura mata wuta ta ɗan tsakuri dinari ɗaya ta bayar to wannan ba laifi ba ne amma har shi idan aure ya watse kafin ai kwanan aure sai ta biya abin da ta kiɗin da dinarin da ta ɗauka sai ta biya. Wa bila da'awal abi ana karɓan da'awan uba fakat kaɗai ba ku fahimci zancen uba kaɗai fi'i wato a nan gurin akwai abin da ake cewa kawar wa kai kunya da neman rufin asiri mutum ne zai aurar da yarsa a matsayin shi da aka san shi akwai abubuwan da idan ba a yi wa'annan abubuwan ba zai zama mara aibi shi kuma gaskiya a yanzu a halin da ake ciki karfin shi bai kai yayi wannan abin ba a kuma zaman shi na ɗan gari ya mai- ya mai da kan shi ƙasa nan ma kuma yana ganin abin kunya ne to sai ya iya zuwa ya je ya aro kayan sai ya zo ya sa shaidu ya ce kun ga eh ga sadakinta kuɗi kaza ko eh ga kayan sadakinta ga kuma wannan kayan na fita kunya amma aro sai a yi a yi biki jama'a da zina a alaji a yi kaya ai kaza san barka ai da ake cewa kaza sai an kai an gama an yi watanni kan shekara sai ya aika a ji a kwaso wannan kayan aran a bace da kayan ta da asali to a irin wannan shi ma shari'a tana da cewa a kai na ainihin waye wanda ya yi hakan sannan kuma a yaushe ya zo ya ce wannan kayan aro ne sannan ya sa shaida ko bai sa shaida ba shine karatun mu yau mun gane mu je ko mu bari sai sati mai zuwa eh sai sati mai zuwa za mu shiga wannan babu